الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى فإن اهتج مهتج فقال ai ko da wani zai kafa istidilali da furu'in abubuwan da ke za su zo gaba da suke da kamanceceniya da cewa ana karban shaidan mace ko shaida ɗaya ko menene imamu malik ya ce ba haka al'amarin yake ba sun yi kama da juna ne amma ga yadda hakikarin al'amarin yake ba kai tsaye ya haramta wannan ba ya haramta abin da ya haramta wannan ne ya halatta abin da ya haramta wannan ne eh faƙala sai ce lau anna rajulan ya ce da mutum a taƙa abdahu zai ‘yanta bawansa waje a rajulun ya tulubu sayyar al'abdi bidainin lahu alaihi kana da bawa sai ka ‘yanta sai ana nan sai wani ya zo yana bin ka bashi ya zo yana ikirarin cewa yana bin ka bashi fashahi da lahu ala haƙƙihi zalika rajulun mamra a tani a kan cewa yana bin ka bashi ɗin shi ya samu wani mutum da mace biyu suka yi mishi shaida akan cewa in yana bin ka bashi fa inna zalika yusbitu al-haqqa ala sayyid al-ab wannan shaida da aka yi zai tabbatar da haƙƙin bashin da ake bin ka hatta turadda bihi ataqatuhu to yanzu ba shaida aka yi na a warware yantar da bawan aka yi ba fa mutum ne yake da bawa guda ɗaya kuma ba shi da wata dukiya ce ce ya ‘yanta bawan sai ana nan sai wani zai ce ai ina bin shi ba shi mai ke tabbatar da haka ga shaida mutum ɗaya ga mata biyu to shaidan ta tabbatar da akwai bashi ɗin to shaidan ta tabbatar da akwai bashi to in ana bin mutum bashi baya kyauta ba zai ce ya ‘yanta bawan ba sai a maido da bawan an warware ‘yancin kenan a ɗauki bawan a biya bashi to sai suka fahimci cewa shaidar da aka bayar namiji ɗaya da mata biyu na warware ‘yancin ne. Islam ya kulli sayidin abdi malun ghairul abdi yuridu an yi jiza bi zalika shahadatar nisa'i fil itaqati wai yana son ya kafa wannan hujja don ya tabbatar da cewa mace tana ba da shaida a wajen ‘yanta bawa. fa inna zalika laysa ala ma qala yace ba haka bane an fahimci yadda muka yi bayani ai ko wa inna ma masalu zalika imamu malik yace ai kawai misalin wannan mas'alar ar-rajulu ya'tiqu abdahu mutum yana da bawa sai yan tabawa thumma yati talibul haqqi ala sayyidi bi shahidin wahidin sai mutum ya kawo sai mutum ya zo da shaida mutum da yace yana bin shi bashi fa ya halifu ma shahidihi sai rantsuwa kuma da shaida ga rantsuwa ga shaida daya dama rantsuwa ne da shaida thumma yastahiq thumma yastahiqu haqqahu sa'annan in ya kawo rantsuwa kuma da shaida daya to hakkin shi na yana bin bashi ya tabbata kenan wa turaddu bizalika ataqatul abdi in ko bashi ya tabbata to za a warware yan tabawan da aka yi din saboda shi ne dukiyar wannan mutum baya mallaka wata dukiya sai wannan dukiyar kuma ya riga ya dauka ya bayar sannan gashi ana bin shi bashi wanne ne ya fi ga abin da yake wajibi a kanka ga abin da yake musahabi ko mandubi wanne ne zaka yi shi ne zai ham yanzu rantsuwa da shaida daya ya warware yan tabawan da aka yi ne koko ya tabbatar da haƙƙi ne to tabbatar da haƙƙi shine kuma ya warware imam malik ya ce abin da ba fahimta ba kenan aw ya ce rajulu قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة yace a misali kuma imam malik yace mutum yazo kad kanat bainahu wa bain sayyid al-abdi mukhalatatun wa mulabasa wanda yazo din nan yana da mu'amala da ubangidan wannan yaro bawo an san su da mu'amala in mutum babu mu'amala tsakanin ku kazo kace kana bin shi bashi to sai an bincika sosai amma an san ku da mu'amala zai yi ya karbi bashi ko karbi bashi to da ka zo al'amarin zai fi sauki kenan ko fa yaz'umu anna lahu ala sayyid al-abd malan yazo sai ce ai uban gidan wannan bawa ina bin shi bashi fa yuqalu li sayyid al-abd sai a ce ma wanda aka ce ana bin shi bashi ihlif ma alaika madda'a kai rantsuwa cewa baya bin ka bashi fa innaka law aba an ya halifa in yake yin rantsuwan kullifa sahibul haqq wanda yake ikirarin yana bin bashi ya ce to kai kai rantsuwa hakkin kai tabbata wa thabata haqquhu ala sayyidil abd in yayi rantsuwa to ya tabbata cewa yana bin yana bin shi bashi kenan فيكون ذلك يرد عتاقه عتاقة العبد rantsuwan da yayi yayi rantsuwa ne akan akwance yancin da aka yanta bawon da aka yi yayi rantsuwa dan a tabbatar da haƙƙinsa tabbatar da haƙƙin shine ya warware wancan abin da aka yi idza sabata al-malu ala sayyidihi qala qala wa kadhalika ailan aidan ya ce haka imam malik ya tafi yana ta kawo bayanai wannan sai manyan malamai irin su imam malik ya ce haka kuma an rajul yankihul amata fata kunu mura'atahu mutum ya je ya auri baiwa ta zama matarsa kenan ba shi kenan ba ya auri baiwa ta zama mai matarsa fa ya'ti sayyidul amati ila ar-rajuli allazi tazawwajaha fa yaqulu uban gidan baiwar wanda aka zo aka aure ta a hannun shi sai ya zo kuma ya ce ibtata minni jariyati wa imra'ati ibtata minni jariyati fulana kai wannan baiwa ta sayanta kai fa kai kai da wane da wane ku zo ka saye ta a hannuna mas'ala kuma ta canza kenan ko anta wa fulanu bi kaza wa kaza dinar da kai da wane kuka zo ka saye ta dinari kaza fa yunkiru zalika zawjul amata sai ce a'a ba saya muka yi ba auren ta nayi fayati sayyidul amati bi rajulin wa imra'atayn sai ubangidan wannan baiwar da aka aure ta she kawo sheda mutum daya da mata biyu fayashhaduna ala ma qala sai su zo su kafa sheda cewa wannan baiwar sai ta akai ba auren ta suka yi ba in kuwa sayan ta suka yi su biyu yana da rabi abokin shari'a yana da rabi ba haka bane ba fayasbutu bai'uhu in suka yi rantsuwa sai shari'a ta tabbatar da wannan baiwar cinikin sayarta aka yi ba aurenta aka yi ba wai hiku haƙahu wata harumu al'amatu ala zaujiha da zaran ya tabbata cewa saya suka yi shari'a ita ce take in yi rantsuwa sai ta shari'a ta tabbatar da haka da zaran ya tabbata shikenan auren ya ba aure kenan saboda yana mallakar rabi abokin tarayyar shi na mallakar rabi wa yakunu zalika firakan bainahuma ke zama shiraki tsakaninsu kenan to irin haka in ya faru ya za a yi ita baiwar ta san aurenta aka yi shi mutumin ya san aurenta ya yi misali mace ce ta san mijinta ya sake ta saki uku ta tabbatar da haka sai je kai kara ya ce shi saki biyu ya yi ana fahimta to mai shari'a za ta nema ka kawo shaida ko ka yi rantsuwa sai kawo shaidu ko ka yi rantsuwa sai shari'a ta ce mai kan maidan mishi mai matarsa dole ki koma yanzu shari'a ce ta maidan mishi matarsa ita kuma a kashin hankan Allah ta san saki uku ne kuma ga shi shari'a ta tilasta mata za ta koma karkashin shi to ya za a yi sai malamai suka ce tun da shari'a ta mai da ke baki sai ki ja da shari'a ba sai ki koma amma duk sa'an da ya so ya sadu da ke karki yadda ki iya kokarinki in ya fi karfinki ba ki da laifi in ya fi karfinki to ba ki da zai kin iya kokari alaisa ka zalik to a kan haka 'ya'yan da suka haifa fa 'ya'yan da suka haifa fa menene matsayinsu 'ya'yansa ne za su gaje shi zai gaje su saboda ɗa ya kasu kashi uku ƙaddaran وشرعا وإيه قدرا وشرعا أليس كذلك قدرا ya je ya sadu da ita ya yi zina da ita ta ɗauki ciki ta haihu ba ruwan shi ba ne ba nasa ne wannan ɗaɗansa ne ƙadaran la shar'an babu gado tsakaninsu an fahimta to ɗa kuma shar'an shi ne ɗan da aka je aka yi aure aka haife shi ya zama ɗansa shar'an da gado da komai da komai an fahimta? to sai waɗansu eh sai waɗansu al'amura da suke faruwa an ki hatul fasida an ki hatul batila kamar ba maganar da muka yi wancan sati wani suna amerika saki ya kai uku ko hudu ko biyar ma amma suka je suka tambaya sai malamai su ce musu ai tun da ka fita hayyacinka baka san lokacin da ka sake ta ba ya kai ka san lokacin da ta ce sake ni amma baka san lokacin da kai ka ce ka sake ta hankali zai dauki wannan ya ce malam da mun fara abin nan sai ta ce ita a sake ta ka san lokacin da ta ce ka sake ta amma kai ka sake ta baka san lokacin da ka ce ka sake ta to ai ita ta sani to irin waɗannan abubuwa da kuskure ne malamai suka bashi fatawa suka koma don ya ce tana da ciki yanzu haka ita mata tana da ciki to ƴaƴan da suka haifa me yayi hukuncin su ƴaƴansa ne annikahu ankihatul fasida wa kaza da kaza da kaza duk waɗannan da akwai shubha a ciki tunda akwai shubha na daura aure a ciki ko abin da aka ce fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamuna me shar'a ta ce in baka sani baka tambayi malami sai ka je ka tambayi malami sai maka son zuciya ko sai ma kuskure in ijtihadi ya yi kuskure wannan tsakanin shi da Allah amma ya bi son zuciya kai baka sani ba sai ka je ka bi kan maganarsa ka je kana zaune da matarka kuna haihuwa ƴaƴan duk ƴaƴa ne za akwai gado tsakani an fahimta amma ran da duk matsala ta aka fahimce ta shi a raba aure sai a raba aure ba yadda za a yi eh an fahimta don kayi abin da aka ce kai fasalu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamuna ba haka bane ba in kuntum la ta'lamuna abin da aka ce fasalu ahlal zikiri ahlal zikiri shine waɗanda suka san abu to sai aka bar maganar ibhami shine sai malam mai lahallari yazo ya fassara mana yace wa yasalul ulama'a wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam saboda su ne suke jin tsoron Allah in za su yi fatawa suna kaddarawa ne mai yiwa wannan fatawar ta zamo sababin shiga wuta fa mai yiwa wannan suna kallo ne to shi yasa bari su fadi gaskiyan fatawa ka ba su kokar ka ba su kai mu'amala da su kokar ka yi mu'amala da su an fahimta yace wa shahadatu nisa'i la tajuzu fi talaq ai shaidan mata ba ta halatta a cikin saki قال مالك imamu malik ya ci gaba da cewa wa min zalika aiza ya ce yana cikin irin waɗancan matsalolin arrajulu yaftari alar rajulil hur arrajulu yaftari alar rajulil hur mutum ya je ya kirkiro ƙarya ya shafa ma wani ɗa faiƙa wa alayhi alhad da ya kirkiro ƙarya ya faɗa wannan mutumin wannan mutumin kuma ɗa ne ba bawa ba ne menene hukuncin shi hajji haddi ke kan shi in ya kama haddi fa ya ati rajulun wa imra'atani fa yashhaduna anna alladhi uftiriya alaihi abdun mamlukun sai mutum ɗaya da mata biyu su zo ce a'a wannan mun shaida fa wannan mutumin nan bawan Allah da aka yi mishi kariya din nan ba ɗa bane bawa ne in ɗa ne hukuncin shi daban in bawa ne hukuncin shi daban in ɗa ne in ɗa ne haddi ya hau kan shi za a tsayar mishi da haddi sai aka kafin a tsayar da haddin ya gazo aka yi shaida aka ce ai bawa ne wannan hukunci ya koma mai kenan za yi haddi kuma eh ba za yi haddi ba faya zau zalika alhadda anil muftari ba da an waka alaihi to sai maimakon haddi sai kuma ya canza kenan ba za a sayar masa haddi ba don ba za a sayar ma bawa haddi ba wa shahadatu nisa'i la tajuzu fil firya shaidan mata ba a karba a cikin kirke in an kirkiro ƙarya ne abinda za aka ce an tadilla idahu ma fito zakira idahu mal ukhra abinda ake bukata wajen shahada gaskiya da amana mutum ya gani to zo da yawa abubuwan da ke faruwa mata suna cikin gida ne li'anna almar'ata mabniyatun ala sitr tana gida ne shi yasa aka ce shi sun zama guda biyu ɗaya shi ce an tadilla ihdahuma fatuzakira ihdahuma al-ukhra ce ha bakin manta ne lokacin da aka yi kaza kaza kaza sai ta tuna haka ne eh sai ta tuna saboda haka ne ba ba ba saboda al'amura ana yin su ne waje ku amma akwai abubuwan da ai shedan mata za a karba shedan mace za a karba saboda mace ne ta haihu ga dan ya mutu ya za a yi she mace ta zo ta yi ai wannan dan da ya fado yayi kara mana ya fado da rai to wannan magana ta ta me kenan shaidan me wannan shaida ke tabbatarwa saboda wannan al'amari ne da ba wanda zai gani sai mace an fahimta قال مالك ومما يشبه ذلك أيضا مما يفترق فيه القضاء da shaida hukunci da shaida ya ce yana cikin irin waɗannan matsalolin da ake suke da kamanceceniya da juna ana tsammanin kaza kaza ne sai manyan malamai za su zo su tsintsinta komai su raba komai da komai su ce ga yadda matsala take shi isu imam malik wa ma mazamin sunna da abin da ya gudana na sunna annal mar'ataini yashhadani ala istihlal as-sabi mata biyu za su za su sheda cewa wannan da da aka haifo shi gashi nan a mace amma da ya fado sai da ya kara tukun ya mutu ina ma'ana sai da ya kara ya fito da muke nan da rai amma in ya fito a mace ba shi da gado ba zai gado ba za ba haka bane ba saboda yana cikin sharuɗan gado da haƙƙo haƙuƙi hayatil warith wanda zai gado ɗin a tabbatar da rayuwar shi to in ya mutu fa in ya fito a mace ba zai gado ba alaisa ka zalik fayajibu bi zalika mirasahu hatta yarisa fayajibu bi zalika mirasahu hatta yaris wa yakun wa yakunu maluhu liman yarisuhu kuma za a gaje shi dukiyarsa shi za a gaje shi ba ya fito gashi a mace ba ya fito yana ya fito da rai zai gado to gashi kuma shi yanzu yana a mace ina ma nan gado wanda zai gaje shi za a bawa shi zai karbi wannan gado in ma tasabiyu kenan walaysa ma almar'atayn wallatayn shahidata rajulun wala yaminu yace imam malik yace ai mata biyu da suka yi shahada shaida din ai babu wani namiji tare da su ko babu kuma rantsuwa mata biyu ai ƙa'ida sai a kawo namiji kuma ko ko su yi rantsuwa amma tun da abu ne da yake su za su gani ban da su ba wanda zai san wannan sai aka yi aiki da shaidansu wa kad yakunu zalika fil amwal al izam min adh-dhahab wal warq wal riba yace me yiwuwa haka ya kasance a cikin manyan dukiya min adh-dhahab wal warq zinariya da azurfa wal riba da gidaje wal hawaid da gonaki wal raqiq wa ma siwa zalika min al amwali ya ce walau shahidat imra'atani ala dirhamin wahidin aw aqalla min zalika aw akthara lam taqta shahadatuhuma yace da mace za ta yi shaida akan akan wannan dukiya ita kadai lam taqta shahadatuhuma shay'a shaidan su su biyu mata biyu ba zai sa ba za a yi aiki da shi ba la yu'malu biha ولم تجز إلا أن يكون معهما شاهد أو يمين إمام مالك يقول سيدي in suna da shaida ko hada da rantsuwa qala malikun wa minan nasi man yaqulu la takunu al-yaminu ma'a ash-shahid al-wahidi yace akwai mutane wayanda suke fada cewa la takunu al-yaminu ma'a ash-shahid al-wahidi ba za a yi rantsuwa da shaida daya ba wa yahtaj bi qawli Allah tabaaraka wa ta'ala yana kafa hujja da fadar Allah madaukakin sarki sai imam maliki saboda ladabin sai yace wa qawluhu al-haq yanzu ba maganan Allah ake maraddi ba shi wanda ya fahimci kuskuren shi ake maraddi haka ladabin magana kenan za ka yi mishi raddi amma abin da ya fada haka ne sai ka tabbatar a hujjan da ya kawo din nan haka hujjan ita gaskiya ce amma shi kuskure yayi shine sai Imam Malik ya ce wa yahtaju bi qawli Allah tabaaraka wa ta'ala wa qawluhu al-haq fadar Allah shine gaskiya wastashhidu shahidayn min rijalikum فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فشيك نمبا أن تضل إهداهما فتذكر إهداهما الأخرى يقول ينا فدرشوا فإن لم يأتي برجل وامرأتين فلا شيء له ولا يحلف مع شاهده قال مالك إمام مالك يتي فمن الحجة على من قال ذلك القول yana cikin hujjojin da wanda ya faɗi wannan magana yake kafa hujja da su an yi kala lau sai a ce masa an ra'aita lau an na rajulan idda'a ala rajulin malan ka ba mu labari in mutum ya zo ya ce ina bin ka bashi ina bin wani bashi me za a yi alaisa ya haliful matlub ma zalikal haqqu alaihi wanda aka ce ana bin bashi zai rantsuwa ya ce ba abin shi bashi sai a yi aiki da rantsuwan ba abin shi bashi kenan ko fa in halafa batala zalika anhu in yayi rantsuwa shikenan ba abin shi bashi kenan wa inna kala anil yamini in yace ba zai ba abina bashi to yayi rantsuwa yace ba zan yi rantsuwa ba hullifa sahibul haqq inna haqqahu la haqqun wanda yazo yace yana bin bashi ya ce to kai kai rantsuwa sai ya rantsuwa shi a tabbatar da bashi shari'a ta tabbatar da akwai bashi wa sabata haqquhu ala sahibihi wa ha- fa hadha ma la ikhtilafa fihi inda ahadin minan nas yace wannan babu sabani a ciki wala bi baladin min al-buldan babu wani wanda ya taba sabani a cikin wannan ko wata kasa ko wani gari da suke suka yi sabani fa bi ayyi shay'in akhadha hadha yace to da me wannan ina ya samu wannan hujjar tasa to malamai sai suka ce fa bi ayyi shay'in akhadha hadha sai manyan malaman malikiya suka ce ai qila akhadahu min hadith al-ash'ath ibn qais Ka- kana bayni wa bayna rajulin khusuma في شيء فاختصرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيمن زالتي شاهداك أو يمين كوكا كاو شيدو كوكو يرنسوا كاو شيدو بيو كوكو شيرنسوا فقلت إذن يحلف ولا يبالي ممكن كم من تامون كرتا وانا حديثي ce ai ya manzo Allah yahudu ba su jin tsoro za su zai rantsuwa kan ƙarya alhadis wannan hadisi yana cikin sahihai ne mun karanta shi ko أو في أي موضع من كتاب الله وجده فإن أقر بهذا فليقرر باليمين فليقر باليمين أو فليقرر باليمين بالتشديد والفك مع الشاهد وإن لم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل وأنه طيب yace in hukuncin da ake magana a kai ba ba manassin shekarar a cikin alkur'ani wa innahu la yakfi min zalika ma madaminas sunna ai nassoshin shari'a ba alkur'ani kadai ba ne alkitab wa sunna alkur'ani da sunna alaisa kazalik abinda alkur'ani ya tabbatar ya tabbata abinda suna ta tabbatar ya tabbata saboda Allah madauki sarki shi saukar da alkur'ani ya fassala wa'ansu abubuwa bit tafsil wa'ansu abubuwan kuma ya bar su haka nan saboda manzon Allah ya zai fassara ya ce tilka ashiratun kamilatu akwai wanda zai ce tara ko sha ɗaya goma ne to amma sai Allah ya wajabta zakka a cikin alkurani akwai nisabin zakka babu Allah ya wajabta sallah a cikin alkurani akwai sallah a zahar raka'a hudu la'asar hudu magaraba uku asuba biyu babu to ina aka samu wa'annan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai haka manzon Allah ya ce mutum zai zo yana zare kan in karaga mulkin shi ya ce ma wajen nafi kitabillah amilna bihi mu sai alqur'ani alqur'ani kada za mu yi aiki da shi ya ce ku shaurara abinda Allah abinda manzon Allah ya halatta kamar abinda Allah ya halatta ne tun kafin a samu qur'ani yana manzon Allah ya faɗi wannan an fahimta sai sa aka ce alkitab was sunnah to sunna sai ta samu matsala ko aka kirkiro mata matsala ko masu da'awanta suka kirkiro matsala da shi sa kowa ba sunna din ita kanta fadar sunna din ba karamar ba karamar matsala bane akwai wanda a wajen wanda ba sa son ta ba sa son ma ta fita harshen su akan harshen su faɗa saboda za su rusa kansu to shi sa sai ayi ta kewayo ayi ta kewayo ayi ta kewayo da duk sunan da za ka raba da shi ka ce kai kana kauce ma wannan abin waɗanda suka yi turaku a cikin wannan mazhabin su ne suka ka da kai an fahimta? ƙa'ida akwai sahalu ibn abdullahi tusturi yana cikin manyan sufaye ya ce shurutu tasawuf sharuɗan tasawufanci a shartul awwal al'iltizamu bil kitabi wa sunna sharaɗi na farko al'iltizamu bil kitabi wa sunna ina mana al'iltizamu bil kitabi wa sunna hmm? riko riko kaɗai ya wadatar? al'iltizam mai lazimi duk masu lazimi mai lazimi da safe kai da yamma kai har mutuwa har mutuwa bai ba shi ne lazimi ba ya ce al'iltizamu bil kitabi wa sunna ka lizimci littafin Allah da sunnar manzon Allah in aka ce ka lizimci wannan abin ma'ana an ce maka ka yaki aka sun shi ka lizimci littafin kitabu wa sunna ka yaki abinda ya saba ma kitabu wa sunna sharadi na farko kenan الشرط الثاني والاقتداء بنبي الأمة الشرط الثاني الاقتداء بنبي الأمة كربو دا كوة كوي دوا منزق الله صلى الله عليه وسلم duk wani malami na gaskiya ko na ƙarya duk wani wali na gaskiya ko na ƙarya duk wani shehi na gaskiya ko na ƙarya kowane ne kai da shi ku haɗu gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai da shi ku haɗu makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce manzon Allah shi kadai ne za a yi koyi da shi shi kadai aka ce wa in tuti'uhu wa ma ala rasul illa al balagh wannan manyan sufaye kenan fa al-shar'i na biyu al-iqtida'u bi nabiyil umma sharadi na uku wa aklul halal kada ka yadda ka zauna sai an kawo maka ka ci tashi kai sana'a tashi kai kasuwanci tashi kai noma ka ci halal kakka yadda a kawo ma haram sharadi na uku ko na hudu luzumu tauba akwai bambanci tsakanin luzumul istighfar da luzumul tauba ma huwa alfarqu bayna al-istighfar wa tauba me bambanci tsakanin istighfari da tuba istighfari zaka yi cigaba da sabon Allah kana istighfari amma at-tauba abinda kai ka tuba ka bashi in gobe kai wannan ka tuba ka bar shi ka tuba ka bar wannan ka tuba har ka tuba ka bar komai sa'an nan kana istighfari din luzumut tauba الشرط الخامس والعفو عمن ظلمك والدعاء له آه. والعفو عمن ظلمك kai zancen kai zalunci ma babu wanda zalunci ka yafe mishi ka yi mishi addu'a zancen zalunci a babu in ka gana ta ana ta kaza malami ya tara yan daba ya tara a malam na rashin gaskiya kenan in za a magana shi ya turo su sai ku je ku kashe ku je ku yi duka ku je ku yi menene amma duk wanda yake kan gaskiya ba ruwan shi da ya tara daba abadan kowa ya je tafiyarsa kowa ya je abin da ke abin da ke faruwa ke wal'afu amman zalamaka haka sufaye suka ce suka ce sufi baya zuwa gaban alkali baya zuwa kotu aka ce me yasa yace duk abin da zaka yi a kai gaban alkali sufi baya yi in an yi mishi zai yafe to me zai kai shi gaban alkali ibn taimiyya ba wanda ya buga da duk kungiyoyin bid'a a duniya ba wanda ya buga da su kamar ibn taimiyya akwai sufayen da suka sa aka daure shi suka ce a kashe shi yana cikin kurkuku har ya mutu yana zaune sai cikin almajiransa suka zo wani cikin waɗanda suka ce a kashe shi din sai shi ya mutu sai ya zo mishi da raha don a tafa ai menene yana ce wani ya tsawata mishi ya yi mishi fada ba manufarsu kenan ba me sayyidina aliyu ya ce muna yakanku ne don ka zama kamar mu shiga mai mu shiga mai haka kuke yi almajirinsa ne ya zo zai ba shi labari albishirinka kunninka nawa kaza kaza gawa ne ya mutu ya fushi ya tsawata mishi ba haka ake yi ba ba manufa mu kenan sai a yi mashiga a roƙar mashiga fara Allah ya ji kan shi sai mai kun manta ba mun karanta sayid na aliyu mun karanta ai me ce ya ce muna yakansu ne don su zamo kamar mu mu shiga aljanna tare akwai nasiha sama da haka akwai soyayya so sama da haka ba shurutu tasawuf kenan al-iltizamu bil kitabi was sunna wal iqtida'u bi nabiyil umma وأكل الحلال والعفو عمن ظلمك ولزوم التوبة duk sharaɗi ɗaya an ka kama su duk ko'ina ne garinku duk sufayen garinku shi ka daure su da wata sharaɗi duk sharaɗin nan guda biyar me ya zafi ake ta wannan hayaniya me ya zafi fada da suna amfanin me zai maka manzo Allah ce alaikum bi sunnati kai ka ce kana da abin da zaka zo ka yaki sunnar manzo dan Allah da sunnar manzo Allah da duk abin da ake wane ne wanne ne Allah zai Allah zai zai zai mara masa baya duk masu karfafa bid'a ka san misalin su duk turawan duniya meye manufansu yuriduna an yutfi'u nurallahi wallahu walau karihal duk abin da suke surbai su rugu su hana musulunci su karya musulunci kuma Allah ya yi alkawari shi zai taimaka ma addinin shi to don Allah akwai wanda akwai wahalallu sama da su sun fi kowa wahala da tashin hankali saboda Allah ya toshe basiransu suna yaka abin da ya fi karfinsu tun abu na makka ya je habasha ya je madina yana shiga nan ya shiga nan har ya zo yana shiga har cikin gidajensu ba dai an ce ta shiga islamiyya ba ta shiga islamiyya ko islamiyya mana ba ta je masallaci a karanta alkur'ani ba islamiyya mai ake yi boko ake karanta ba ta je isla ta shiga islamiyya kenan to yadda abin da ke wahala turawa shine suna yaki da abin da Allah ya karfafa shi to haka duk ɗan bid'a suna yaki da sunnar manzon Allah kuma manzon Allah sunnar manzon Allah ita ce za ta tabbata har a da kasa to don Allah me zafi a cikin wannan eh wani malami duk suna da shi duk sun sani ba dariya za ka yi ba ka roki Allah kada abu ya zama hanyar cin abincinka in abu ya zama hanyar cin abincinka shi kenan wallahi wani in zai a dawwama wuta sai dai a dawwama ka yi sana'a ka yi kasuwanci ka yi noma ka haƙura da kaɗan in Allah ya kawo da yawa ka karba amma har ka ce sai za ka zauna a kowa ya kawo maka muna biyu ke muna karatu wani ya zo malam kuma yana zuwa shi abin nan ne kowa wanda ya san shi ya san shi na faɗa za a gane shi kuma ba lalle bane ba ya zai ce wallahi malam wani ya turo yana da kudi miliyan talatin amma ba shi cikin kwanciyar hankali ya ce malam bara inyamurai saba'in ya karba ma passport akan musulmai suka je aikin hajji suka sata kudi suka raba bana kuma gashi sun zo ya zai yi shi hankalin shi ya tashi yana da kudi miliyan talatin amma ba shi cikin kwanciyar hankali eh wancan lokacin ya karu ashirin da biyar baya shi ne ya ce an zo in tambaye ka sai ya za a yi bara yamurai guda saba'in ya biya ma tikiti da fasfo kan musulmai ne za su aikin hajji abinda suka je yi kawai su sata kudi su kawo suka kawo aka raba ya ce bana kuma gashi sun zo ya za a yi shi ba shi kwanciyar hankali amma fa an ba shi fatawa fa ana kullu mauludin yuladu alal fitra fitra ma'auni da ke tare da kai in kai abinda ba daidai ba ba za ka yi bacci ba in kai abinda daidai za ka ji daɗi ba haka ba ne ba ba mu ba da misali har dabba mage in aka bada abinci ya ake eh ta zauna gaban kowa ta yi mai ta ci abinta in ta sata nama kuma fa sai ta gudu ta je ta ɓuya ta san ba daidai ba ne an fahimta ya ce wallahi an ba shi wannan kabi da su ya za ka yi ka ci abincinka ka je ka yi zarafinka ka kawo hadaya kawai ya mutu wanda ya labar sun mun mutu ɗaya-ɗaya dinsu sun mun mutu wa akalul halal sharaɗin shi gidan ma'ana waɗannan sharuɗai guda biyar in ka saba ɗaya kai ba sufi ba ne fa ko ka yi ƙarya ka ce kai sufi ne ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه وجه الصواب وموقع وموقع الحجة ففي هذا بيان ما أشكل من ذلك إن شاء الله الهير الله غير إمام مالك imamu darul hijira kenan an ji gwagwarmayan da ya ko manya-manyan maganganu imam malik yake shimfidawa din saboda manyan malamai ne suka fahimci abu suka yi kama da juna sai ka hada suka yi musu hukunci sai malik ya ce a wannan hukuncin da aka ce ba zai yi ba a nan ba zai shaidan mace ba zai kashe aure ba bai kashe aure ba me yayi ya tabbatar da hakki ne wannan hakkin shi ya kashe auren ba kai tsaye kashe auren ba haka bane ba babul qada'i fi man halaka imam malik ya kawo matsala yace babin da yazo na hukunci a dangane da wanda ya mutu yana bin bashi yana bi bashi yana da shaida daya ana bin shi bashi akwai shaida daya babul qada'i fi man halaka walahu daynun wa alayhi daynun lahu fihi shahidun wahidun yana bin bashi ana bin shi bashi yana da shaida daya qala yahya qala malik fi ar-rajuli yahliku imam malik yace dangane da mutumin da ya halaka walahu daynun alayhi shahidun wahidun wa alayhi daynun lin-nasi lahum fihi shahidun wahidun yana bin bashi yana yana da shaida daya akan haka mutane na bin shi bashi akwai shaida kuma daya akan haka fa ya abba warasatuhu an yahlifu dama aka ce halaka ya mutu to magada ai suke da ɗaukaka kara ko sai a ce ku yi rantsuwa ku gaji hakkinku fa ya aba wa rasatuhu an yi halifu ala hukukihim ma'a shahidihim magada suka ce mu ba za mu yi rantsuwa ba ba za mu kawo shaida ba to ya za a yi kala imamu malik ya ce fa innal gurama ya halifuna wa ya akhuduna hukukahum waɗanda ke bin bashin shi su zo su yi rantsuwa shi su karbi haƙƙinsu tunda su sun yi rantsuwa in su karbi haƙƙinsu fa in fadala fadlun lam yakul lil warasati minhu shay'un yace in wani abu ya ragu ma ba za a ba magadan komai ba wannan a cikin in sharhi za ga wasu manyan malaman malikiya sun ce daga nan abin da ya ragu ma za a bar su yi rantsuwa in suna son su yi rantsuwa din wannan yace a'a wa zalika anna al aymana urizat alaihim qablu fatarakuha imam malik ya ce ai an ce su yi rantsuwa tun farko suka kiya illa an ya kulu sai dai hujjarsu in suna da uzuri ɗaya sai dai in sun ce lamna alam li sahibina fadlan ba mu san wanda za mu gada ɗin nan yana da ragowa ba wa yu'lamu annahum inna ma tarakul aymana min ajli zalika kuma an tabbatar da cewa abin da yasa ba su yi rantsuwa ɗin nan ba gaskiya ne abin da suka faɗa ɗin haka ne fa inni an ga tsantsanin imamu malik fa inni ara an ya halifu ya ce ina ganin a bar su yi rantsuwa wa ya akudu ma baƙiya ba'adaddaini su yi rantsuwa sai su karbi abin da ya ragu bayan bashin da ake bishi babul qada'i fi da'awa babin da ya zo hukunci a cikin da'awa wane ya ce shi ne kaza wane ya ce kaza to yaya za a yi قال يحيى قال مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس ينا حلرتا وجن زمان عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز نايم حكمتي سكان متاني فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا نظرا wani zai ce ina bin wani bashi sai duba wani ya isa ce yana bin wani bashi akwai mu'amala tsakanin su sun taba haduwa an fahimta fa in kanat bainahuma mukhalatatun aw mulabasa in aka samu cewa eh zai yiwu ya bi shi bashi me yasa ai suna mu'amala an san su da mu'amala ahlafa allazi uhlifa allazi uddu'iya alayhi wanda aka ce ana bin shi bashi sai a ce ka yi rantsuwa cewa ba abin ka bashi bashi ne sarai a kanka wa in lam yakun shay'un min zalika lam yuhallifu in babu in wanda yazo ce yana bin shi bashi din aka bincika babu wani abin da ya taba hada su ba za a ce rantsuwa ba shi wanda ake bi bashi din don wannan ihtimalu ne da'ifun jiddan qala malikun imamu malik yace wa ala zalika al-amru indana ya ce haka al'amarin yake a wajenmu mutanen ma'ashara ahalar madina annahu man idda'a ala rajulin bida'awa cewa wanda ya ikirarin cewa yana bin wani bashi nuzira fa in kanat bainahuma mukhalatatun aw mulabasatun uhlifa almudda'a alayhi in akwai mu'amala tsakanin su mukhalata sun sun saba an san su da mu'amala to sai a ce kai da aka ce ana bin ka bashi kai rantsuwa ba abin ka bashi shikenan abin ya sarai kenan fa in halafa batala zalika alhaqqu anhu in yayi rantsuwa za ce kai ƙarya kake mishi ba wani bashi da kake bin shi wa in aba an halifa in ya kiyaye rantsuwa wa raddal yamina alal mudda'i fa halafa wa raddal yamina alal mudda'i fa halafa talibul haqqi akhadha haqqahu wanda ake bi bashi yake rantsuwa cewa ba abin shi bashi wanda ke bin bashi aka ce kai kai rantsuwa ya rantsuwa sai a ce shikenan yana bin ka bashi sai ka biya shi bashin shi babul qada'i fi shahadati sibyan imamu maliki me hukunci kan shaida yara kan kanana suna da shaida za mu ji abin da imam malik ya ce insha Allah qala yahya qala malik an hisham bin urwa an ab anna abdullah ibn zubair kana yaqdi bi shahadati sibyan fi ma bainahum min al-jirah yace yana yin hukunci shaidan yara kan kanana tsakanin su wannan ya jima wannan ciwo wannan ya jima wannan ciwo yaro ya faɗa za a ɗauka قال يحيى قال مالك imamu malik ya ce al'amurul mujtamau alaihi inda na ya ce yadda al'amarin yake aka yi ijimai a wajenmu an na shahadatar su biya ni da juzu fi ma bai na humminal jirahi shaidan yara shaidan ya halatta tsakaninsu a cikin jin ciwo wannan ya jima wannan ciwo wannan ya gurji ƙasa wala ta juzu ala ghairihim ba za a karbi shaidansu ba akan manya wa inna ma ta juzu shahadatun fi ma bainahum min aljirahi wahdaha jin maduna ciwo kadai la tajuzu fi ghairi zalika ba za a karbi shaidar su ba akan wani wannan saboda yara al'adar su wasa suke yi ko wannan na kaza wannan na kaza wannan ya buge wannan ya ji masa wannan ya jifa wannan ya ji masa za a karbi shaidar su su ma yaushe a wannan wurin lokacin a wannan lokacin amma in aka rabu aka je manya suka shiga sai a ce a'a za a iya saka musu magana a bakinsu idza kana zalika qabla an yatafarraqu aw yukhayyabu an fahimta a lokacin da suke yin abin shikenan za a karbi shaidan amma an sun rarrabu wannan ya je kaza wannan ya je kaza ya je su a ce a'a ba za a karbi shaidan ba me yasa akwai tuhuma sai ta yi manya ne suka cusa musu wannan magana a bakin su aw yu'allamu fa in fa in iftaraqu fala shahadata lahum in sun riga sun rarrabu wannan ya je kaza wannan ya je kaza an je an sun sun hadu da manya sai a ce ba za a karbi shaidan su ba don sai ta yi cusa saka musu magana akai a bakin su illa an yakunu kad ashhadu al-adula ala shahadatin qabla an yatafarraqu yace sai dai in kafin su rabu din sun sun fadi shaidan wajen mutane adilai aka tabbatar to wannan za a iya aiki da shi an fahimta lokaci ya cika akwai dan shauran lokaci babu ma ja'a fil hinsi ala minbarin nabi sallallahu alaihi wasallama اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم